أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجدت تبتك الله سبحانه وتعالى دي هذا مو أكراتم na al'aƙidatu ɗahawiyya littafi na imamu ɗahawi inda insha Allah ta'ala yau za mu tashi a kan darasi na sha uku a sati da ya gabata mun yi bayani daban-daban a kan abin da ya shahi abin da ya shafi kaddara na inda muka cibiri zance muka ƙara shi zance akan cewa ita kaddara sirri ne na Allah subhanahu wa ta'ala ka bar shi haka za ka fi zama lahiya ka nema ka yi kutse a ciki ka yi shishigi a ciki to za ka iya barin musulunci saboda zata kai inda za ka ringa shakka akan cewa lalle Allah shi yake kaza ko shi ne kaza ko shi ne kaza kenan abin da ya yi salama abin da ya yi kwanciyar hankali a gare mu mummunai idan zan yi magana a kan kaddara idan muka ce haka Allah ya kaddara haka Allah ya so komi ganin damar shi ne komi ba zai yiwu ba sai Allah ya so duk abin da ya faru kuma haka Allah ya so to wannan shi ne za mu zamana lafiya imanin mu zai zama imani imani ingantacce sai malam ya ce to fahada jumlatu ma ya taju ilaihi man huwa munawwar kalbahu min auliya illahi ta'ala wannan abu da muka zana a baya na abin da ya shahi kaddara malam ya mana bayani akan mutum ya kiyaye kanshi da kutse a ciki to wannan abin da muka zana shine wanda dukkan wanda zuciyar shi take da haske Allah ya haskaka mai zuciya to wanda Allah haskaka mai zuciya wannan shine ke bukata kawai ya bar ma Allah ya sallama akan komai kuma wannan shi ke nuna cewa yana daga cikin waliye na Allah subhanahu wata'ala yace wa hiya darajatul rasikhin fil ilmi wannan kuma shine mataki na waɗanda suka ginu akan abin da ya shafi ilimi li'anna al-ilma ilmani saboda ilimi kala biyu ne akwai ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqudun akwai ilimi da yake cikin halitta wanda akwai shi kuma zaka tashi ka nema misali ilimi na shari'a sanin Allah sanin sufofin shi sanin addinin ka sanin manzo sallallahu alaihi wasallam sanin ibadodi sallah azumi zakka duk abin da baka sani baka tambaya ko ka nema ka sani to wannan shi ma ilimi ne wanda malaki ta shine ilimi da ake ce ma al-mawjud wanda ake zuwa a nema sai kuma ilimi al-mafqud wa ilmun fil khalqi mafqudun sai kuma ilimi a cikin halitta wanda ya kasance mafqudun ne wanda babu shi gamu babu shi bare mu je mu neme shi idan muka neme shi alhali an hana mu to wannan yana iya huta mu daga musulunci me yake so ce ana ilimi na gaibi ilimi na me za a yi gobe me gobe ta kumsa na san jiya abinda ne na san me nake yi a yanzu amma abinda zai faru nan da 'yan mintuna ban sani to wanda ya ida'in ilimin da ya kasance ilimi ne na gaibu to wannan ya yi ida'in ilimi mafkot ilimin da babu shi shi kuma wanda ya ida'in shi to ilimin wanda ya ida'in sanin gaibu to yana iya huta daga musulunci shi yasa a shari'a idan ka tafi wajen ɗan diba ka yarda da abin da ya faɗa ka ƙudirce a ranka cewa wannan abin da yake haɗi gaskiya ne ya ma diba ya gaya ma kaza ya gaya ma kaza to ka kawurce ma abin da mazo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi idan ka tafi wajen ɗan diba wanda zai shimmuɗa wani zawati ya zuba ƙasa a ciki ya daddama wannan ƙasa ko da a ce yana ce makan shimala ya gaya maka cewa ga abin da zai faru yanzu ko in an jima abin da ya shahi gaibu to wannan zuwan da kai ka zamna kai tsaye kahin kai imani da shi baka da sallah ta kwana arba'in kuma a yanzu su suka yi yawa wanda za a rinka ɗaukan su su ne ma malaman idan bakka hudin abin da ya shahi gobe idan bakka hudin gaibu ta ake baka kai ba ta ake kaje wajen malam wani wanda shi ya kai inda zai gaya ma mi za a yi ko mi kake ciki kai kana tsammanin wani wanda ya taka ce wannan wannan diba ne diba ne ka kuka da kanka zai raba ka da Allah zai raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami kawai ya gaya maka mai Allah ya ce mai annabi ce idan kana da bukata ta wani abu a duniya ga gaya ma ga yanda zaka yi kai addu'a Allah Allah biya ma bukatarka in banda wannan zai maka to in dai gaya maka zai yi ga wanda ya maka kaza ko ga wanda zai maka kaza ko ga halin da kake ciki to ka tabbata ya ka kama hanyar barin musulunci kuma mafi yawa wa'annan sun gama mutane da mutane Allah ya ce shi kadai san kai babu wanda ya san gaibu sai Allah yake cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah madaukakin sarki shi kadai ne masanin gaibu kuma babu wanda ya san wannan gaibu shi idan ka ji an ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani abu da zai faru a gaba to kai imanin cewa sanar da shi aka yi tukwana ya ba da labarin kamar yadda mu ma wasu abubuwa na gaibu aka sanar da mu ko muka yi imani da su idan mun ba da labari ba zai kasance wa mun waɗi labarin gaibu misali za mu ba ka labarin abin da za a lahira abin da za a aljanna abin da za a wuta wannan abu ne wanda bai zo ba abu ne wanda zai zo a gaba to ba gaibu ba ne muke gaya maka abin da zai faru ne mu ma sanar da mu ne akai in ba dan an sanar da mu ma da mu sani ba misali yanzu in ce ma ga dan wuta ga dan aljanna nuna maka wani dan wuta ne wani dan aljanna ne wannan kai tsaye gaibu ne na faɗi abinda ni ban ni da yancin in yi shi ne ko babu wani makaluki da yake da yancin yi wannan bakka kallon mutum ka ce wannan talaka zai mutu bakka da yancin wannan baka sani ba bakka da yancin ka ce wani mai arziki zai mutu baka sani ba wannan duk abu ne da ya shayi gaibu bakka da yancin ka ce kai an kare halittar ka cewa kahin ka mutu ba ka rasa ƙoha ba ko hannu ba ka sani ba ba ka rasa ido ba ka sani ba ba ka rasa ji ba ka sani ba duka wani abu ne wanda na gaibu allah kaɗai san shi kuma babu wanda ya isa ya gaya maka ga abin da zai faru a kanka gobe duk wanda ya gaya maka ya ce zai faru kaza a rayuwarka kaza to wannan kawai gaibu ne ke gaya maka kuma ɗan diba ne kuma in baka hankali ba zai raba ka da Allah zai raba ka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah kadai yake da mabudin gaibu babu wanda ya san shi sai shi akwai wanda suke rakuwa bayan gaibu ba dan wani abu ba dan su nuna cewa idan wani ya ce kaza yana iya yiwuwa a gaba su rabu cewa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ai ya san gaibu me yasa suke hudin haka nan idan ka da yarda cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu ba a gama ba da cewa a'a ya san abubuwa na gaibu wanda Allah madaukakin sarki sanar da shi a tsaya a haka nan idan kawai aka bari a saki aka ce annabi ya san gaibu ya ce ma ai kuma Allah ya ce al'ulama warasatul anbiya malamai magada annaba ne duk abinda annaba za su yi malamai suna yi tunda su suka ci su idan ya rabu da bayan wanda magana to miƙe so isar so ke ce maka kawai idan malamin shi ya ce maka kaza zai waru kawai haka ne saboda an ce al'ulama a wurin satul anbiya an ce mu'jiza ta annabawa karama ce ta waliyai ai malami na wali ne an ce mu'jiza ta annabawa to in dai annabi yana da mu'jiza ta ya gaya maka abin da zai faru gobe to malami na da karama da zai gaya maka abin da zai faru gobe ta wannan hanya ake rabuwa ka ji wani kawai a yanzu ana zama ya ce ma abu zarar da gifari yanzu ya kame ziyara ya ce ma abu hurere yanzu ya fita ya ce yau ce ma kare hira da abubakar sahabu maza Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu ha akwai wanda zai zama da ringa ya maka irin wannan labari saboda mi ya rabu bayan wannan magana ta cewa mi annabawa sun san gaibu shi kuma abinda alkur'ani mai girma ya sanar da mu akan abin da ya shafi annabawa annabawa ba san gaibu ba sun san abin da Allah ya sanar da su ne za su gaya maka abu wahayi ake musu yuha ilayya haka manzo sallallahu alaihi wasallam sai inna ma qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ni mutum ne dan adam ne sai dai bambanci na da ku ana mun wahayi to wannan yin wahayin wannan ba karamin magana bace ba kafin wa a fara wa manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi mun karanta a hadisan mu na baya sai da aka bi shiri na musamman sai da aka bi operation ta musamman aka huddo zuciyar shi aka sa cikin wata ƙwarya ta zinariya aka wanke da ruwan zanzam aka gyara aka zubda wani raman shaitan tukun aka mai da mashi ta kwana zuciyar shi ta iya amsa ganin bala'ika kirikiri ba tare da yara sana ba kai amma haka nan to an shirya shi tsabta kwana kai wannan mataki to manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi ake mashi sai ake sanar da shi abin da zai faru da abin da ake ciki to idan yanzu wani ya zo ya ce mana kaza kaza kaza shi ma na iya bada labari ko mun san dan diba ne ko mun san bai kai wannan matakin ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma wahayi ake mashi kai kuma in kace ana maka wahayi me kake ni kenan me kake ni eh ai manzo sallallahu alaihi wasallam ta akai umma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul a wata ayi ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين مازال صلى الله عليه وسلم شيني تكمفوا النباوة su kuma annaba su kada yake ma wahayi idan ka ce to kai ma wahayi ake maka me kake ni annabi ne kai sai ka fito kai bayani idan kuma kai annabi ne kai sai ka lasar za a ma auci duk wanda ce shi annabi ne haka ne kawai kawuri ne babu wani kwanance-kwanance in baka yarda ba kahuri ne kai ma kana aika hurta shine yana daga cikin arkan na imani ka yarda da kahurcin kahuri ka bari in shakka akan cewa idan mutum ya kahurci in dai tabbas ya wuto yini kahurci ne ka bar shakka akan cewa wannan kahuri rishin yin imani rishin yin yarda da cewa kahurin ne matsala ne a da gare ka to Allah madaukakin sarki shi kadai san gaibu duk wanda ya ce ya san gaibu to wannan yana buƙatar yi bayani sai ma ya ci gaba da cewa fa inkarul ilimin mawjud kufrun idan kai inkarin ilimi na shari'a to wannan kafirci ilimi na shari'a shine sanin Allah sanin manzo sallallahu alaihi wasallam sanin addini sanin ibada sanin sallah sanin azumi in kai inkarin wannan ilimin to kafirci ne wa da'ayil ilmi al-mafqud kufrun kuma ambatan ka ringa ikirarin cewa ka san ilimin da babu shi al-mafqud shine ilimin gaibu kai idayin cewa ka san shi to shi ma kafirci wala yathbutu al-iman illa bi qabuli al-ilmi al-mawjud wa tarki talab al-ilmi al-mafqud imani bai tabbata sai da amsan ilimi wanda ke da kai shine na shari'a sai ka je ka nemi ilimi na shari'a sai ka nemi ilimin sanin Allah sanin manzan Allah sanin addini tukwai imanin ka zai tabbata kuma barin barin ilimi wanda ya kasance na gaibu ne wannan kuma shi zai taimake ka halin imanin naka yi da zawa kenan imani ba zai tabbata ba sai ka je ka nemi ilimi na shari'a kuma imaninka ba zai ƙara samun gindin zama ba sai ka bar ilimin da ya kasance ilimin na gaibu saboda wannan babu wanda ya san sai Allah da fatan mun fahimci wannan fakara kenan me yake so ce mana anan imani shine mutum ya yarda da cewa ilimi na shari'a shine abin da Allah ya dora mashi nema talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima ilimi na gaibu na sanin abin da zai zo wannan ilimi ne wanda Allah ya bar ma kanshi sani babu wanda ya san wannan sai Allah manzo sallallahu alaihi wasallam uba jiya sun hawo sun faru a rayuwar shi wanda suke nuna mashi cewa bai san gaibu ba lokacin da ya zo wajen ɗan'uwan khadija da ya ba shi labarin mala'ikan da ya gani sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na so a ce ina nan da ƙarhi na ko ina raye lokacin da 'yan uwanka za su musguna maka kai su ma kore ka da garin wannan sai manzo Allah ke mamaki awa mukhrijiyahum ni za a kora da garin maka yake mamaki saboda abu ne wanda sabo a gare shi bai san ba hakan zata faru annabi ne fa a lokacin amma bai san ba mi da ƙarshe ana iya kore shi ma da garin maka sai ke mamaki da aka gaya mashi sai shi wannan mutumin ba jiba bane bai menene karantar tarihin annabawan da suka gabata ne a cikin littattafai na attaura da injila sai gani mafi yawan duk wanda ya zo daga cikin annaba da abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai da aka kore shi da gare shi sai ke cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ai duk wanda ya zo da irin wannan abin da ka zo da shi to ka tabbata sai ya bar gari sai an kore shi sai an musguna mishi wani kashe shi ma ake lokacin da aka yi hadisatul ifk me hadisatul ifk lokacin da aka ma Aisha radiyallahu anha sharri manzala sallallahu alaihi wasallam isko da yake tambayar ta ya aisha ga ya mini gaskiya tsakaninki da Allah wannan abin da ake miki sharri akan shi kin kin ko baki ba yanzu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu ya zo mata wannan tambayi ya riga ya san yau ko wannan shi ke nuna maka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba sai wanda Allah ya sanar da shi saboda me yasa a lokacin nan bai sani ba saboda Allah bai sanar da shi ba amma kuma ba a jima ba ba a yi kwana arba'in ba sai Allah marin sarki ya sauko wahayi ya gaya mashi cewa wannan abu ga yanda ya faru innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun azim لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن, فإن لم يأتوا فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم زوا كرشي آية وجن قوما الله من سركي سبقو يوانك عائشة لوكة النمزو صلى الله عليه وسلم كتيمة أبشر يا عائشة البشرنك الله يوانكك kaga inda ya san gaibu da an kare kawai kai tsaye ce mata zai gashi gashi abin da to abubuwa suna nan tewa da suka faru wanda masu sallallahu alaihi wasallam sai bayan sun faru to kana Allah barki sarki zai ba shi labarin ga abin da yake ciki lokacin da Julas da shi da yaron da yake gidan shi Julas da ya hudu wata magana mara kyau yaron da ya zo ga masu sallallahu alaihi wasallam Julas ya bude baki ya ce in ya yarda da abin da ka zo da shi jiki ma yi shi zama alkhairi masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya mamaki bai san juna zai wadi wannan magana ba so da sahabi ne aka yi daukar shi ashe shi yana tare da wancan munafukan a lokacin nan ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kira juna sai ce kai ka wadi wannan magana yace ya rasulullah ni zan wadi sharri ne wannan yare yake mini aka kewaye shi aka ce kai makareci ne aka zagi yaron yaro wace da kuka shi ya tabbata an wadi amma ko manya ne sun yi shi babu yadda zai an rinne shi kawo Allah wani sarki ya sabko a ya ce ya halifu na billahi ma kalu wala kalkalu kalimatar kufri wa kafaru ba da islamiyyin ka gani bai san gaibu ba sai lokacin da aka sanar da shi cewa ta abin da ya faru to ka rike wannan ka'idi kan wani ya zo maka wayo da sunan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu mutlaqan dan ya rabu ta wannan hanyar kare malaman shi a ciki ya ce ai an ce mu'ujiza annabawa karama ce ta waliye sai ce don haka in dai annabi ya san kai bu kuma namu ya san kai bu in yi faɗa ba haka in yi ce ɗan aljanna ne kai ɗan aljanna ne kai a a ke ma wannan dubara ka bar Allah ka bar manzo Allah ka wasa Allah wallahi ka mashi jinka idan ya raba ka kaki ka ce a shi zai warce ka ya sa ka abin da shi ma ta kan shi annabi ibrahim Allah yake cewa inna ibrahima kana ummatan al'umma ba idan aka ce al'umma ana nihin kamar wata duniya ce ina aka ce al'umma annabi ibrahim da allah zai yabe shi ta yi inna ibrahima kana ummatan annabi ibrahim al'umma ce barikan lillahi hanifa khalilullahi a ranar kiyama ho idan muka taru muka je wurin shi ka je wajen Allah ka roƙa mana ceto a zo a yi sabi ta yake yau ni ma al'amarin ya yi ƙarina kuma yanzu annabi ibrahim din bai yi ba wannan abu ko wani zai ce ma shi zai warce kai kai ka gina aljanna in kana da lahiya wallahi kowa kama cikin shi ya kuta daga wannan shasharatun wannan shasharatu ne babu wani wanda ya isa ya yi wani abu a ranar kiyama wannan yan kirjin biki a ranar kiyama sama za Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ake zuwa wurin shi ce mu ne al'amarin a hannun mulki mu za mu je mu roƙa muku cetan a zuwa kuma haka za a yi je ne mu cetan kuma ai babu wani wanda ya isa daga kai annabi adam kuwa baban duniya yace shi biya iya ba annabi nuhu yace biya iya ba annabi ibrahim yace biya iya ba annabi isa annabi musa duka suka ce musa iya ba su ne dai manya ulul azmi minar rusuli wa idza akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalisa wannan su ne manya daga annabawa amma suka ce musa iya ba sai manzo Allah kuma ni zo zaburi ya ce ma shi zai a raba ka zai da Allah ka maziki kai ta ibadarka ka je ka nemi ilimi na shari'a ilimi na gaibu ba naka bane wannan na Allah ne hakki ne na Allah annabi nuhu shi ma yana da cin ulul azumi na rusuli lokacin da ya ce ma da ya ce ma dan shi ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma alqawmil kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma lokacin da azaba ta zo Allah murmu sarki ya ce ma ya sama'u ya sama'u wakila ya arju la ima aki wa ya sama'u aqli wa qila alma'u da Allah zai musu azaba ya ce sama zubo ruwa ƙasa hudunaki a gama su kawai a tai da su a darkake su sai annabi nuhu ya ce ya Allah innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq yace ya Allah dana wani daga cikin iyalaina ya Allah kaka halaka shi tare da wani al'umma sai Allah ya ce mishi yanzu kaga inda ya san cewa dan nashi bayya daga cikin wanda suka yi imani sai Allah ya ce mai innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih bai cikin iyalanka wannan aiki ne mara kyau ko kuma wannan yana daga cikin wanda suka yi aiki mara kyau kaga annabi ne inda ya san gaibu ya faɗi ya tambaye Allah wannan magana sai tukana da Allah ya mashi haka nan sai dawo yake tuba ya dawo yake tuba yake cewa ya Allah ban sani bane haka nan in ka dauka sauran annabawa mafi yawa haka ta faru da su an yi wani abu wanda bai san bayani annabi zakariya wa kullama dakala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa qala anna laki hadha qalat wa min indillah in ya shiga wajen maryam yana renanta sai iske da kaya na abinci da sauransu sai ya tambaye ta o wannan daga ina daga ina wannan abin kayan daɗi ga sanan da ce min indillah daga wajen Allah inda san gaibu ya tambaye ta to akwai abu da yawa hujjoji da yawa sananan sai mun je babin insha Allah ta'ala muna zuwa a gaba sai malai ya ci gaba da cewa wa nu'minu bil lawhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi a cikin aqidan mu mun yi imani da cewa akwai Allah walƙalam kuma akwai alƙalam allahu walƙalam mini na ake ce ma allahu da harshen larabci alloko? to ba irin allama ba ne ba irin allama ba saboda allan da aka rubuta duk abin da za a duniya daga fara har ƙarshe ai ka san ba irin namu ba ne aka rubuta ai ka san ba irin abin da za a duniya daga fara har ƙarshe na'am sai ma ne yake cewa a cikin sura burush Allah mai sarki yake cewa bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz shi alqur'ani da kake gani tun kafin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo tukwa a bashi alqur'ani mai girma a rubuce yake a lawhin mahfuz shi lawul mafuz yaushe aka yi lawul mafuz yaushe aka yi wannan abu hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha khalaqa lawhan mahfuzan Allah mun sarki ya halitti wani allo kamar yadda yake cikin suratul buruj fi lawhin mahfuz a wani allo wanda aka kare daga dukkan wani abu da zai zo na cutarwa ko na sauye-sauye ko wani ya zo ya bata shi ko na wani ya taba a kakkare ki sai ke cewa min durratin baida safhatuha yaqutatun hamara qalamuhu nurun wa kitabuhu nur lillahi fihi kullu yawmin 60 wa 300 lahza wa arduhu ma bayna as-sama'i wal ard yanzuru fihi kullu yawmin 60 wa 300 nazra yakhluqu ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء malam ke cewa hadisi ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya halicci wannan allo kuma an halitte shi da haske rubutun nashi haske ne alƙalamin da aka yi rubutu shi ma haske ne Allah ke Allah mazarki yana diba shi a kullum so sittuna wa salafumi a tilhasa so 360 girman shi kamar tsawon tsakanin sama da ƙasa tsakanin sama da ƙasa kasan da hiyar kilono ake aje sama ta fari ba ka sani kuma babu wanda ya sani babu wanda ya sani kilo nawa ake yi daga nan a tsaye sama ba sama ba nan wannan bulan wannan bulan gajimare ne gajimare ne kake gani wanda ya ce ma ya tafi ya tafi ya tafi gajimare ne amma bai je sama ba Eh. sama kawai iko Allah halittar Allah ce Allah maɗaukacin sarki halittun shi inda bayi sun ajiye hankalinsu wajen tunani da nazari da neman mike da kwai a nan wurin a cikin wannan halittar wallahi da a lokacin nan zaka san girma Allah da a lokacin nan zaka ma kanka kiyamun ne akan aikata abin da Allah hana ka ku saba mashi saman wannan Allah ta ce wa inna rabbakum Allahu alladhi خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سيتي ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ya ce wa huwan ladi yursilu riyaha bushra bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sihaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa ayyna bihi balatan mayta yace fa anzalna bihi alma fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun wal baladu at-tayyib yakhruju nabatahu bi idni rabbi wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadhalika nusawwifu al-ayati liqaumin yashkurun cikin suratul a'raf ya ce allah maɗaukakin sarki shi ne ya halarci sama da ƙasa a cikin kwana shidda sannan kuma sai da ta sama al'arci tun mastawa allah sai da ta sama al'arci to a cikin ayoyi daban-daban idan kana so ka fahimci wannan cikin ayoyi daban-daban allah ya bayani cikin suwatan new yunus yake cewa alif lamura tilka ayatul kitabil hakim akana lin nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم وقال الكافرون إن هذا لساحر مبين سيتي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع سيتي أفلا تذكرون إليه مرجئكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون Allah ya halitta sama da ƙasa a cikin kwana shida a cikin suratu fusilat hando sai ya ce kul a innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha wa ifsa dhalika taqdiru al-aziz al-alim wa taj'aluna lahu andada ko ذلك رب العالمين يتي وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لسائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا ضوءا أو كرها قالت أعطينا رأيي أشي سمى ما هي إيش وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا ضوءا أو كرها قالت أعطينا رأيي يزو أسا ita kuma da aka tashi halittar ta a cikin yake cewa wajen alafi hara watsi mai fauki haku aka sanya mata wasu gimshikaku wannan duwatsuna da kuke gani cikin sotin na zaɗa ke cewa wa aktasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika yace dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha sai yace wal jibala arsaha duwatsuna aka sa suka rirrike ta wannan duwatsun da kake gani suka rike kasa to yanzu mun ga abin da ya rike kasa ita sama fa me rike ta cikin suratul suratul ra'd ayi mu zo suratul luqman cikin suratul ra'd yake cewa alif lam mim ra tilka ayatul kitab yace wallazi unzila ilayka min rabbika alhaq walakinna akthara an-nasi la yu'minun sai yace Allahu allazi rafa'a as-samawati bighayri amalin tarawna Allah ne ya halitta sama ya daga ta ba tare da gimshikai ba wanda kuke gani malamai suka ce ba tare da gimshikan ba da ake ce tana yi wa akwai gimshikan ganin su ne ba a yi kuma takan yi babu ma gimshikan kawai haka suke bighayri amalin tarawna to mastawa al-arsh وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون يجي وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يجي وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعض في الأكل يتي إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون kaga kowannan Allah ne dauki yawunin ya bamu labarin wane ne shi sai ya ce to daga inda zaka gane wane ne Allah ka kalli wannan halittar nashi guda biyu ka kalli sama da kalli ƙasa ka kalli yadda Allah ya ci sama washamsu ta jiri da mustaqarin na baka sanin girman Allah sai in kaji an gaya maka wani abu aka ce idan ana zana halittun Allah manya ita duniyan mu wannan da muke ciki batta ciki duniyan mu wannan da muke ciki batta ciki idan ana zana halittun Allah manya to wannan duniya batta ciki a ƙari ɗauki bidiyo haka na me yasa saboda aka ce idan ka ɗauki duniya ka gama ta da wata halitta ɗai ta Allah ba a ganin ta misali ka ɗauki rana rana da muke gani idan ka auna ta da duniya tsakanin girman su girman wata da girman rana da girman duniya masu bincike suke cewa sai a ɗauki duniya so miliyan ɗaya so miliyan ɗaya a nasa cikin ranawa so miliyan ɗaya da ɗari biyu da gomiya tara da tara da ɗari hudu da gomiya tara da da hudu ɗan miliyon dai san katurban dizinaf mil kat san katurban katorsu za a ɗauki duniya wai yadda rana ta ya girman duniya da duk abin da yake cikinta na ruwa na duwatsuna na ƙasa na gari ruwa na mutane na aljannu dukkan aka ɗauka aka ɗora a saman rana to sai an sa duniya so miliyan ɗaya da ɗari biyu da gomiya tara da tara da ɗari biyu da gomiya tara da hudu an danda an ga duniya ba a masan ba akwai ta haka allah manzo salatu alaihi wasallam labari yace kai in za a dauki duniya duka da abin da yake cikin ta a dora saman kursi na ubangiji da ya ce wasi a kursi yau samawati wal ardi idan za a dauke ta a dora da saman kursi to kamar ka dauki zobe ka je cikin sahara ka je kwashi a tura wani a ce je nemo zai zo ban wannan ya gan shi ba zai gan shi ba to haka duka duniya take shi yasa malamai suke cewa kai duniyan nan da sauran halittu inda a ce dan adam ne ya mallake su da wannan duniyan mance da manta zai ita duka duniya da manta zai ita inda dan adam ya mallaki duniya da su rana da su abubuwa sauran halittu na Allah su kursi da su al'arci yanda dan adam yake da mantuwa da yanda duniya take da kanantar wannan da manta ta zai ko a wajen Allah duniyar nan ba komin komi ba ce komi ba ta kai ba kai ba inda ta kai gwalgwadon daraja a ce ta kai daidai da fike na sabro a wajen Allah a daraja da kafiri ko babu ya shiga ciki inda ake tana da wata kima ko daraja a wajen so da ba komai bace wani aka mata a cikin halittun hali yau ka diba haka Allah masauki ruwa wai halitta ruwan gashi nan a ko'ina sai ba mu misali da shi don mu gane wane ne Allah ga itatuwa sai ce to tawada da kuke dauka kuna rubutu da alƙalamin da kuke sanya cikin tawada ku yi rubutu idan kuna so ku lissafa abubuwa na Allah maɗaukacin sarki sai yake ce mana walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamu wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalmatillah yace kai inda walau an da mafi al'ardi inda a ce abin da yake cikin saman ƙasa na daga itatuwa dukansu an mida su bik yanzu misali itatuwan da suke garin nan a zo a zamana da abin kankara da abin hekewa dukansu ka a yadda komi kawai bik za a yi alkalami kawai za a yi alkalami ne za a samu na garin nan kawai sun lissahu in ka fara lissahi ba lafiya ba za da samu ba to a ce ma na duniya ta kaf duka amida su alƙalami duk tekun da take duniya ita kuma amida ta wada kai bayan wa'annan tekun da ke da kwai a limka su gida bakwai duka a yi ta wada da su a zo a fara rubuta abinda allah yake da kalmomi na allah ba za su fara ma ba dai su yi rashi in aka ji ƙari rubutun kagab tawadar ta ƙari ruwa ya sai ƙari ma na fi da kalma ta kai san aka baka aiki ɗan ƙarami duk wannan ƙasa da kake gani wanda muke takawa duk kwaya guda a baka buhu guda a ce lissawa ta ka iya kai itacen garin nan kakaf a baka wata ko shekara a ce so ake ka lissawa kowane ice da ke ganin nan an baka aiki to ina kwaye kowace ƙasa kowane dutse kowace tsakuwa a ce ka lissawa da ka rubuta ka kawo abin da bayarwa kai yau a ce ma hatsin da aka samu a damuna na ƙarshe da aka yi duka a tattara masu a ce ka lissawa su ɗaya ɗaya ka iya biyayu ba in aka tambaye ka ɗano ne baka sani ba to Allah wani sarki ya sani wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamu ma huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulmatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ya ci gaba da cewa ha wa huwa al-qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaykum hafazatan hatta idha jaa ahadukum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqun thumma ruddu ila allahi mawlahum al-haq ala lahu al-hukm wa huwa asra'ul hasibin Allah masarki ke cewa a wurin shi ne mabudin gaibu yake la ya'lamuha illa hu babu wanda ya sani shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ya san abin da yake cikin hili ya san kuma abin da yake cikin teku ka san halittar da ke da kai a ruwa wanda ke da kai a ruwa ta yi yawa akan wanda ke da kai a hili kai halittawa mai girma ta duniya a ruwa take a ruwa take rayuwa kuma ga ta nan kamar ma mu ma su taba ganin ta ba ana mai zuwa kuma halitta ce ta Allah akwai ta kuma abubuwa sun tabbatar da akwai ta in kana so ka san girman ta ka nemo jiwa hamsin ka dora a skeli ita ka dora ta a skeli tukun zaka gane yanzu wata ke kilo balan bulu ton ba kilo ba san su a sandi ton take haka halitta Allah take san su a sandi ton mota zaka samu telan mai daukan ton 40 sai ka je da kamar guta biyar ko shidda tukun zaka dauke shi kihi ne kuma jinin da yake yawo a jikin shi litir dubu goma ne dubu goma an tashi da aka auna ta kai ton guda zuciyar shi wajen kilo 600 take buhun shinkafa nawa zuciya kawai da aka wuce to ha za ka rukun zaki fa a runi ma za ka rukun dalilin da mutum wannan halitta ce kawai ta Allah ka duba ga irin wannan halitta kuma kihi ne wannan Allah ya ce ya sani duka shi kadai abin da yake ci balin din nan a wuni a bai ci bane ina ko karamin ne yake cin ton shadda na kihi a bai ci bane ina gani karamin ne kawai in ya bude bakin shi kawai sun aza hanya ce kiyaye ne su ringa ji suna ta wuce suna ta wuce in ya koshi sai rihin shi kenan sai ta yi shi to ka diba ne irin wannan girman halitta wannan da Allah kuma haka Allah ya halitta halitta karama ya halitta sauro duk girman ka ya kada ka dan karami da shi inna Allah la yastahi an yadiba mathalan ma baqudatan fama fawqa Allah baya jin kunya buga misali da ku dukkanin ta abu ko da a ce sauro ne kai Allah da ya tashi defiyan duniya duka abinda bai kai komi ba a littun shi ya ce ya ayyuhan nasu bai ce bai ayyuhan da zina amur don ka a ce musulmai kaɗai wanda suka yi imani don ka a ce a hakka wurin ha'ar na kowa ya zo ya saurara ya ji ya ayyuhan nasu ya ku mutane turiba masarin fastami kula allah na buga misali ku zo ku saurara innan ladina tad'una min dunillahi wanda kuke kira kuma bayan Allah lan yakhluqu dubaban wala yastamaqula sun yi kadan ƙarya suke su halici daidai da kuda ko da sun gamu gabaki ɗayansu sun yi ijtimai wa in yasu lubuhun musu babu shi Allah ya san ki zuhu da ufar ɗalib wal maghlub kai inda a ce kudan wannan zai cutar da su sai yi kaɗan su tsere da kansu wannan Allah ke nan to a halittun Allah in ka tsaya ka kiskirin wallahi wannan duniyar da abin da muke cikin ta ba komai bace ba kuma haka zaka gane girman Allah haka zaka gane girman Allah wallahi in kana tunawa ka gani Allah ya ce me yake suna an yi bayanin cewa duniya aka dauke ta aka dora ta a cikin rana wanda rana da muke gani kullum tana wada tana fitowa duk bata kai ba daidai da kwayar zarra a girman ta a nan za ka jinjina kuma ka tabbatar da cewa lalle wannan shi ya cancanta abota ma kuma ya cancanta a yi shi bai kamata wani abin gaba ka shuru ba in ba Allah ba mahalicin wannan abubuwan gaba ke daya aka cewa Allah da kira cin zotun najar wa annahu huwa rabbu shi'ra ana nan ana ta fasara har yanzu shi'ra din wasu ce ai wata tarmamuwa ce wadda a zamanin da wasu suke bauta ma cikin laraba na ƙauye suke bauta ma wata tarmamuwa in ta hutu ita ce ake ce ma shi'ra Allah yake cewa shi ne ubangijin shi'ira yanzu kuma da aka binci aka ce wata tarmamuwa ce tana nan a can sama ita kuma tarmamuwa saboda nisan da ke da kwai tsakaninta da rana shi yasa ta zama karama amma inda za a ɗauki rana a zuba a cikin a nasa ta cikin wannan tarmamun wannan ranar ba a ma sanin akwai ta a kaɗan ya kai su kasar rana a cikin wacce shiratin su miliyar uku baka iya tsin kayo ya halitta Allah ta ce kawai sai dai ka sallama tabarakallahu rabbul alamin to idan ka bar wannan ka yalla mutum kutilal insanu ma akfara Allah ke cewa kai Allah wadaran mutum ni kai shi ka wurce ina kai ina ka wurce ma Allah min ayi shay'in khalaqa daga mi aka halicce ka tuna mana min nutfatin khalaqahu fa qaddara daga dugo na mani ne ko aka yi ka fa thumma sabila yasara thumma amatahu fa akbara thumma idza sha'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara falyanzur al insanu ila ta'ami kai Allah yace kakkaje nesa kalla abincin ka annasu wabna al-ma'a sabba mu muke zubo ruwan thumma shaqaqna al-arda shaqqa sannan mu bude kasai ka kalli wake in kasashe kana kallo zan gani ko kasa ta yi wani haka ta wani rabi ta tsaki kawai gani yau kai kai kun mace kakkan al'ar da shakka fa'ambatina fiye haɓa muka hudo fa'ambatina fiye haɓa wa inaban wa ƙadiba wa zai tunan wa nakhla wa hada ka gulba ka kalli abincin ka gani mu dai yanzu mun sani in muka zo muka dama kunu mu sani muka taba mu ce ba sukari yayi mu ta sukari mu zuba ba nan ka take samu da sukari rake wa ya tsaga sami sukari da sukarin shi ne masu karin ba har yau babu wanda ya san waye ya zo ya zamana ya ce shi ne ya fara kera shi shi ya kaza shi ya kaza babu ka duba ba nan da ƙasa ta asalin teku za ka buɗe ka ci babu ƙasa duk iya itace wannan ka duba babu ƙasa a ciki Allah ya kayan shi kuma ya lullube ya adana ya aji ka ɗauka ka ci koda yaushe ka kalli wannan kaɗai ya ishe ka da zai wannan ba babu har yau ba mu ji ba wani wanda zai zo ce shi halarci sama shi halarci ƙasa shi halarci kaza shi halarci kaza Allah kullum shi ke kira ki inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal ardi shi yake kullum shi ke gaya maka huwa alladhi madda al arda wa ja'ala fiha rawasiya a cikin suratu yunus yake cewa wa ja'ala wa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran فقدره منازل لتعلم الارض السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق شي ba mu labari yace shi halitta mutum ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin mimma khalaq yace mimma mimman in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa Allah ya ga maka maratib da kabi aka halice ka ya ce ba kuwa ba ne babu har yau wanda ya fito ya kira ne ce shi halitta kaza shi halitta kaza Allah ce shi ne kuma tukwana sai ce me sai ya ce ma wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to ba mu halitta ka ba dan koyi ba komi za ka yi ba kawai bauta ce kanka ba kuma ya gaya maka shi yake da wuta shi yake da aljanna eh wa man ya'mal salihan min dhakarin aw untha ya ce huwa mu'minin faladuhiyyan lahu hayatan tayyiba dukkan wanda ya aikata aiki na gari daga namiji ko mace to za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi idan kuma ka saba mushi akwai makoma aka man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun amma alladhina amanu wa amilus salihati وهم جنات فلهم جنات المأوى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ولا سكا فاسقيوا sai kafirci su kuma suna can gidan wuta to wanda ya wannan halitta shi kamata kullum ka ringa sawara wata ran kai shiru ko ka zo kwanci kai nazari ka dan daga kai ka tuna halitta sama irin yadda take sassauyawa irin wanda irin yadda ke da gonar tarmamu irin yadda ke da ko wata wata ran yanzu wata ran ayi ruwa wata ran ayi iska wata ran ayi zafi wataran a yi sanyi wataran a yi kaza iska ga taran babu wanda ta wacce shi ke kunna iska Allah ya ce to huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati mu ne muke aiko ta kasa mu ne muke kaza mu ne muke kaza to in dai babu wanda yi kuma ka yi imani Allah ne to wannan kada ya ishe ka duk wani abu in za ka yi ka halarta wannan abu in za ka yi ibada ka ringa jin daɗi za ka yi kakka ji kama an matsa maka ne in za ka yi sallah ka rinka murna cewa Allah ya taimake ka za ka yi sallah in za ka saba ma Allah ka tana girman wannan ya ce ka aika za ni in zo in yi kaza shi yasa wanda yake tunanin ya Allah yake gaskiya yana da aiki yana da aiki in ka rinka tunanin he ka tuno ya sifar shi take ya aiki ya aiki a aiki ne zaka ba kanka mai irin wannan halitta kai zuwa taɓa tunanin cewa duniyar na akwai abin da ya ta girma wani yana ganin yi mota ya yi gida ya yi kaza shi ya sami duniya a shi a wajen allah wani kai ba daidai da fuffuki na na sabuwa a shi ba koyi ba ce shi sa annabi ke cewa a duniya mal'unatu wa mal'unun mafiya illa da kirilla sai an bata allah shi ne kawai shi ne abin kirki amma ta abin da ke cikin da aikin banza ne inda ba abin da ya shayi ubangiji ba ne mun sha da yawa na ga anan zamu daga sako abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah